بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قوم شابك وجوة جماد الأولى hijiran manzon Allah alaihi abdul salatu wa taslim hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ɗaya ga watan yanayar ko januwari ɗaya ga watan ɗaya kenan hijira ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi in ba manta ba wato ma za ba da maut wanda jiya mun yi bayani gwargwadon hali akan abin da malamin ya ruwaito da bayanan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mun fahimci wani daga cikin abin da ya faru ko yake faruwa ko zai faru a filin alkiyama da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa mutane ko ko aka kasa mutane gwargwadon yadda suka zaba makawunansu tun da an zo wajen haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala kowa an ce ya bi wanda ya bi a nan duniya wanda ya bauta ma rana an ce bi rana wanda ya bauta ma kaza ya bi kaza wanda suka bauta ma Allah kuma su tsaya wurin Allah tabaraka wa ta'ala a nan ne aka fahimci yadda abin zai kasance al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabbas su ne al'umma da suke kan hanyar tsira su ne suke kan siratun mustaqim dama kuma manzon Allah shi ya zo da bayanin siratun mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين kullum shi yasa aka ce babu wata sallah da za ka yi sai an karanta wannan sura saboda muhimmancin ta kullum sai mun karanta ta karanci su goma sha bakwai saboda wannan hanya in aka same ta aka bi manzon Allah ita kadai ce hanya tsira duk wanda ya zo ya rike wani abu bayan an aiko manzon Allah to ya halaka saboda haka babu wanda zai je wurin Allah ko ya tsira a wurin Allah sai wanda ya bi bayan manzon Allah shi yasa yace babu wani bayahude ko kirista da zai samu labarin an aiko ni sannan ya yadda ya mutu ba a kan hanyar da nake wafaci a lahira shi don mutu to waɗanda suka ce sun shiga din su ma kuma idan suka yi yuqaddimuna rijlan wa yu'akhiruna ukhra suna kama saki su yau su bari su yau su bari suka kirkiro wani abu suka dora suka fara yi ba wanda annabin ya karanta ba kuma suka dinga da'awa da'awi su fadi su ce suna nan kan hanyar manzo Allah mu mu san gaibi ba to amma yanzu ga su an je lahira kuma an ware yana gani ga su yana cewa al'umma ta ne al'umma ta ne aka ce ina ai kai baka san abin da suka yi ba a bayan ka kaga sun fita cikin al'umma ne amma kuma tun da sun yi abin da suka gana ba sun yi bid'o'i sun yi abin da suke so a ce to kai baka san abin da suka yi ba sun canza sun musa dan musanya abin da kai saboda haka sai dai ya faɗi kamar abin da ya ce ma kuntu lahum ila ma madani wannan lokacin abun nan ne ni dai na san abin da suke kai lokacin da nake cikin su lokacin da ka karbe ni ba san abin da suke ba na haka su nesa da ba na ma san ganin su haka za yi nesa da su kuma gashi nan suna da alamomi da ke nuna suna cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka shi yasa kullun da muka karanta wancan littafin nan ku rike littafin nan ka ku yadda shi domin ba za mu iya buga shi ba kuma kuma shine littafin farko ni ma lokacin na taba ganin shi muka zo muka ce bari mu buga saboda mu karanta wannan tafsirul muslimin ila siratul mustaqim har hanya muka yi wani hoto wannan ni ne shi wannan hoton muka zo muka yi wata hanya ga tunan in ka tuna littafin bangon hanya muka yi ne kakka ga tunan sandan wannan hanya mutum ya bi ta kwatanci ne aka yi a aljanna a ciki littafin nan aka ce babu wani abu da mutum zai riki mutum in yana son ya kubuta to shine ya ganshi akan menene aka ce a littafin Allah ne aka ce a sunnan manzon Allah akan fahimtar magabata mutum ya rayu akai ya mutu akai to wannan shine hanyar tsira mutum ya rike wannan amma duk wani abu da mutum zai kauce ma hanyar nan ya koma ya wayo ko yahudu su dauko abubuwa su sama mutane har yau musulmi su koma suna ganin wannan abun kamar ya zama abun burgewa ya zama abun jin daɗi to gaskiya mala abun nan akwai takaici a ciki ku dibi yanzu misali wannan abubuwan matsalolin corona nan yau an kai ga an yaki kasashen musulmi yanzu in ka kalli mamlaka ka kalli harami za ka ga kullum ƙara ma inganta wannan maganar nesa nesa da ake bayan kuma mutanen nan su suka karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita ya maimaita ba za ku rarrabu ba matuƙar kuna cika sahu kuna daidaita sahu a sallah haka ne ko ya ce har in za a yi sallar na shi da kai shi ke tsayawa ya ga mutane ya tabbatar da su mai tsawo lokacin da zai bar duniya ya tsaya ya leko daga cikin ɗaki a lokacin ya kasa fitowa ya ga musulmi sun daidaita sahu ya koma ya murmushi ya ji daɗi saboda musulmi sun tsaya yadda ya tarbiyyantar da su to mukaddara larura ta zo da abubuwa amma wani abun fa wahame ne ba ba ku gani tsammani ba ake zai faru ga abin da annabi ya faɗi tabbas annabi ya faɗi magana haka za ta kasance ya ce muddin kuka rarraba sahu sai zukatan ku sun rarrabu kuma idan zukatan ku suka rarrabu shi kenan sai su ɗauki wannan su ɗauka su ɗauka su ɗauka kawai gaba ɗaya annabi zai faɗi magana a ce wahami ne ba ce ba tabbas ne magana amma yau mutane haccin kaho suke yi wani wani sai kaga suna dariya an shiga masallaci a ce asirin fa kuma da ba sai sai kowa ya wawaye kuma mutane su ga masallan su haɗe su ta gaisawa tare mutum su biyar za su zo cikin mota masallaci a mota daya suna tare a mota su sai an zo masallaci sai a ce a fita a rarrabu kuma mutane na jin daɗi ban ce kada a ji ba amma wannan abin ne muke jin daɗi a rarraba ma sallah muna muna daidaiku a masallaci har wasu sun ɗaukai kamar abin ado wani ma in ya zo din ma ba fara ba sai kara koma can sahu uku shi ya tsaye shi ba ya ce an ci isolation kawai an ci isolation kai ka ce wahayi aka yi daga sama cewa mai wannan abu mutane na jin daɗi suna ganin wani abu kuma wallahi wannan abun ba magana ce ta wasa ba an riga an mana illa ba yan karama ba ko ba jima ko ba dade kuma za mu ga za ta fito yahudu su tsara tsari su fito su wurga ma kasashen musulmai kasashen musulmi su dauka har wasu su rika murna suna ganin kamar wannan ne daidai mu bar daidai mu koma ba daidai ba mu bace a larura sai an tilasta mana mana mu yi haka nan amma mu ji daɗi kuma mu yi daɗi kamar abin jin daɗi kamar shine asali muna ganin ba komai bane mutane har sun mai da abin kamar wasa da an shigo masallaci sai sai kada sai sai har suna mai da abu kamar gidan buki ya lalasa dama kuma can ne tajir kullum mu lura cewa ai kowa da can yake hujja an tashi magana da kaki sai a ce kafi su addini to dama su ne in an ji da an ci nasara kan su duk wani musulmi na duniya bai da bada da kai magana ce kafi su sanin addini ne can ne asali kai ma dan gayya buki haka fa suke kallon mu fa haka ko nan din in kana addini abin da ake kallo ma ka cika iya yi ga masu addinin ga asali can su sun bi ka'ida amma sun fi ma an ba su talla sun wuce masu talla yadda ake wannan sai su na kaba su tura ba sa yin ba suna harkokin su ba muna ganin ko ba ma kallon TV ba ma kallon cikin abu muna ganin a jaridu ba ma gani ne ba ma karatu ne ba ya toshe mana kafar da zamu ga mu ke faruwa a duniya ai muna gani to saboda haka ba wani abu bane wannan musiba ce kawai mu dauke ta a musiba mu ta roƙon Allah ya ba mu fita akan wannan babban bala'i a rarraba kan musulmi ba an gaya mana wannan shine babban abin da zai sa musulmi su rarrabu kuma sannan yanzu suna murna da wannan mu bashi larura an ce larura ce mu zo mu bi larura mutane su je buki su yi abin da suka gana ma su je wajen kwallo su yi abin da suka gana ma a je gidan kwallo a yi abin da suka gana ma masallatan ma da aka sai sun ana gama za a haɗu na je ɗaurin aure a wani masallaci dar dumomi aka sa kowa da tashi amma da aka gama ɗaurin auren muka haɗe muka yi ta iyayen amarya murna kowa ya zo ya gaisa da kowa aka sha kuɗi gaba ɗaya aka tun kuɗi sun gaisa da kowa ita sallah ita kaɗai ce ake kama corona da ita a sallah har da mutane za su ɗauki abun kamar wani abu ado abun sauki muna fata Allah ya ba mu mafita wannan fitina muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala wannan musiba da ta sabbaba mana wannan tafarruq muna fata Allah ta ba mu mafita akan ta to haka babban musiba ce mun ta hal musiba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya yi mana bayani ya ce kaman ga kuna ranar da al'umman duniya za ta yi muku taron dangi tana tattaka ku tana ɗiba ku kamar yadda manyan ƙarfi mayan wata suke ɗiba to in an tara masa ƙwaryar masakin abinci sun ji yunwa kowa na zaftara ko ta ina kowa na zaftara kowa na zaftara wani sahabi ya yi mayaki ne bi ma'anar kalma ya tambaya amin killatin yau ma idin na amza rasulallah saboda ba mu da yawa ne a lokacin ba mu da yawa ne yasa za a yi mana haka a zazzabtare ne su da suka san mutum da yana iya faɗa da rundunar mutum dubu jiran nan musulmi sun zama yan kaɗan ne shi yasa ta ce a'a kuna da yawa amma yawan ku ba ku da amfani kan gusalin sai kamar dattin da ruwa ya ɗebo ne ga ku da yawa ba ku da amfani yan yahudu su zo su to wannan ba kai ga wani muskiya sannan ya kai an dawo ga yi to yau da ka fita nan kaga yan buki duk suna da shi ba ka gani ba to na dago sai da aka yi wani a can gangare wanda satin kwana nawa aka yi ada buki baka ga shi ko tsoron da kwace abin ya ga gani ba mu gani bane to ka je filin kwallon gobe da yamma ka je yan kwallo ko ka je inda suke buga kwallon ko ka je inda suke kallon kwallon ka gani ka ga cunkoson da suke ba masallacin da ke cika yanzu kamar yadda filin kwallo ke cika a'a ba sai abin da samu kula ne su Shugaba kada kada ka ce daga kai yau kai fushi da yawa kai haka da bai haka da na gane ka ne zama da ka zazzago ka kullo da yawa ya kako abin da akwai take wato ba wai dokar ba yadda wasu suka dauki abin nan malam kamar umarnin Allah a masallacin sai ga amma mutane sun mai da abin abin wasa sun mai da abun abun wasa kawai kamar wani abu ne wanda an yi mana ba muna jin daɗin sa mu yi bi umarni na dole amma dai ba ma jin daɗin ka to shi ne to shi ne to shi ne abin da za a kalla to amma dai me ya kawo mana abu wancan dai da annabi ya faɗi musulmi na da yawa amma yawan nan ka gudanar sai kaman kumfan ruwa ne kaman yayin da ruwa ke daukowa menene ciyon nan abin da ya same mu shine alwahan menene wahanu aka ce karahiyatul maut hubbud dunya wa karahiyatul maut to kuma ai karahiyatul maut ne ya mana wannan dinin ba duk tsoro an ba kawai kada mutum ya kamu da sai mutu hubbud dunya wa karahiyatul maut su ne illa musiba ta bala'in da ta same mu shi yasa dole za a mai da mu yadda aka ga dama tunda an san ba irin sahabban manzon Allah bane mu kuma ma a ce mukaddara larura din ta zo haka ne mun yadda in kada ma a ce kwata kwata mu ba mu ce mun yadda akwai amma me yasa za mu rika jin daɗi da larura kuma ai sai mu ta ta'assur muna ta hutu ba muna ta roƙo Allah Allah ya fitar mana da wannan wannan masifa Allah ya raba mu da ita a zo sallah a ce ko sojoji ba sa yi farajin yadda ake sallan yin ba haka suke yi wada in zo sa abin to amma yanzu mutane su mai da abin kamar wasa suna ma mai da abin har wasa suke a masallaci wani zai zo a kai dan ka na maza a kai kayo kusa da ni ba ka sa hana su zai dan ka da sai su kankace da dare masallaci ya zama wurin wasa wanda wannan abu ya kamata a ce mun shigo aka ce mu yi shi muna sallan muna kuka muna sallan muna kuka muna kai kuka Allah ba mu taba ganin wannan masifin ba a ce yau a sallah ana kyaman juna sallan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sau sarasu azu bainal manaki wal afnan kuma ya gaya wani ya ce shedan idan an zo sallah a kafar sahu wanda da ake yi na da ba cika ba aka ce shedan ya samu wannan zai samu kafar na ya tabi ta nan wurin ya zama wata halitta ya tabi yana yana sa wani duk mun san da wannan yau mun manta da wannan bakin cikin muna tunanin kamar wancan ne daidai to larura ai ana ba da ita ne amma kana ci kana damuwa da larura ko kana aiki da larura kana jin kana kuka ba ta Allah ta da kai daga wannan larura kamar matafiyin da aka ce ya ci mushe sai kama jin daɗi sai zai ci ba tun da ya samu mushe ta ci in ya hango gari ya kawo gari aka ce inda yana da tunanin garin nan za su ciyar da yadda mushen ke tona rami ma ya rufe don kada wani ma ya ci haka aka ce mana fi ko larura ba abin jin daɗi ba ne in ya samu in ta samu abin jin ta kai ce a ta roƙon Allah ba mu mafita a mutane su mai da abin kai yau haka nan ba za su tsara ba kamar da haka kamar da haka nan ya aje ga haka da yake irin masauran ya fi haƙuri ba za ka ba maganin a nan ba ba ya kan mu kawai mu ta maganan mu ta roƙon Allah dai mu ta da Allah ba mu mafita ko mu daina ɗauka mu daina ɗauka addini ya zama mana abin wasa tunda an an ce larura dole mu in ba aka ba rifa masallacin ko a rushe shi to sai mu bi amma dai ba muna jin daɗi ko muna mai da abin ya zama ban wasa ba mu yi muna jin a larura in ma mun kama mun kuka mun tsaro ba Allah Allah ya ba mu mafitan wannan masiba to wannan shine kawai to yau da mu magana akan wani abu mai tashin hankali irin na jiya fi zikirin hisabi wal qisasi wa ghairi zalika wannan babin zai ambato mana hisabi babban musiba yadda za a tsaya a yi hisabi a yi binciken ayyuka sannan kuma a rama zalunci wanda ya cuci wani a rama da wani abin da zai biyo bayan wannan wannan ita ce musiba ta biyu ita ce musiba ta biyu da annabi ya ce a nan wurin ba mai tunawa da wani lokacin da za a ba da littafin nan a yi hisabi za a yi binciken mutum a lokacin nan mutum ba abin da ya sani sai kai ba mu tuna wani mun karanta tambayar matan manzon Allah tana tambayar shi ku annaba za ku tuna da iyalin ku a ya alahira ya ce wuri uku ba mai tunawa da wani kowa ta kai sai jiya mun yi daya kan sirati sannan ga dayan nan wajen hisabi da an san littafi kuma lokacin da za a raba littattafan nan mutum nashi zai zo ta hannun dama ko ta hannun hagu ba mai tunawa da wani balle kai tunanin cewa ko za ka yi tunanin kanka kawai ka sani ya za a yi ta kubuta haka nan wajen wannan hisabin da za a auna ayyuka kowa kan shi sani ga kuma sirati jiya da aka yi magana kun dai jiya da muka kwashe jiya saboda haka shi yasa wanda suka gane abin ku duba umar dan khattab radiyallahu anhu dan aljanna ne tabbas annabi ya gaya masa shi dan aljanna ne kuma duk matsayin da al'umman nan ta samu Umar yana ciki mafi ta daga cikin al'umman nan da ka zo cikin zadul mi'ad zai ce ma waɗanda suka fi kowa su ne khalifofin nan na manzon Allah guda hudu bayan manzon Allah sannan sai ƙara dunkulewa kuma suna ciki al'asharatul mubashirin bil janna kaga yana ciki sannan wa aka ce bayan nan wanda suka halarci yakin badar gasha ce bayan nan wanda suka halarci yakin uhudu gasha ce sannan yan bai asar ruwan shine ma jijjigan da ya rike wa manzon Allah inuwa matar da ake zaune za a baya wannan itaciyar da annabi ya zauna karkashi shi ya koma ya daga ta da takobi ta yi manzon Allah inuwa karshen ana wurin kenan waɗannan su suka fi kowa a cikin al'ummar manzon Allah babu wani kamfan da ya wuce su waɗannan ga sunan khalifofin nan guda hudu abubakar umar shine na biyu usman ali hudu sannan asharatul mubashirin bil janna sune hudun na farko su goma nan da aka musu bishara da abdurrahman bin auf ga wannan sa'ad bin abi waqqas ga ibn rawaha ga sunan dai su goma sa'ad bin ma'az wannan da sa'ad bin wane ne ɗayan zaid bin ha wannan zaid su goma mubashsharuna bil janna wani wurin ya ce as-salatuna mubashsharuna bil janna amma ba nan ne aka yi masa ba dika akwai wasu wanda aka wani su yan aljanna ne kamar yadda aka wani bilal da sauransu amma waɗannan goma su ne masu bishara rana ɗaya cewa su yan aljanna ne a gaya masu yan aljanna ne to waɗannan hudun suna da wancan suna da wannan ga su can a khalifofi su hudu ga su nan a cikin goma su ne umar shi ne nan ba na biyu cikin goma sannan ga 'yan badar yan badar cewa aka ku yi abin da kuka ga dama na gafarta muku yan badar ce masu aka yi babu wani abu da za su yi kuma bayan badar fata Allah ya gafarta mana kuma suna ciki yan badar sannan yan uhudu wanda suka zo yakin uhudu su ma suna ciki duka suna nan a ciki yan uhudu aka zo aka ce wanda ya je uhudu kuma ya yi shahada ma an ba shi mutum saba'in a cikin gidan shi ma ya kwashe su ya kai su aljanna ya cece su sannan kuma su ne ahlu bai a ridwan su kuma cewa aka yi baya yiwuwa wuta ta taba su yan bai a ridwan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga manzon Allah ya ce yan bai a ridwan mutum dubu da wani abu ya ce wuta ta harabtun haramta daga wuta kuma waɗannan suna ciki to amma shi mai wannan matsayin shi ke hawa kan mimbari ya nema kansa fada guda ɗaya daga ciki ya ce hihi ya umar laqad kunta aliyan shar'a al-ghanam wa 'azzaka Allah bil islam la tattaqiyanna Allah ya umar aw la yu'adhibannaka Allah 'adaban shadida yace ya umar kanan kai da ba kowa bane ba san ka ba kana kiyan dabbobi Allah ya daga ka saboda musuluncin nan to ka ji tsoron Allah ko ko Allah tabaraka wa ta'ala ya maka azaba mai tsanani saboda haka shi ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku hisabi tun kafin ranar da za a yi maku wa zanu a'malakum qabla an tuzanu sannan ku auna ayyukan ku tun kafin ranar da za a auna maku wa tazayyanu lil ardi al akhbar sannan kuma kowa ya yi shiri ranar da za a yi gitta wannan mai girma ita ce wannan gitta wannan da za a zo kowa ya zo gaban Allah kowa ya yi shirin ranar da za a yi wannan rana yau mata uradu na la takfa minkum khafiya ranar da za a gitta ku gaban Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abu da kuka aikata wanda zai koyi ga Allah in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasiri rannan komai zai bayyana gaban Allah yau mutumul sara'ir ranar da za a bayyana duk abin da aka boye saboda haka wannan rana tana da tashin hankali matuƙa to shi yasa ake so mu shirya kafin wannan rana daga cikin abin da muka sha karantawa daga cikin abin da mutum zai tsira in ba kuma manta ba mun sha mai ta abubuwan nan guda shida ko bakwai farko tuba mutum ya zama mai yawan tuba kullum mai ta tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu shine muhasaba mutum ya rika binciken ayyukansa daga safiya zuwa yanzu har faduwar rana ne nayi me kika yi inda yanzu za a kaddara yanzu bayan isha yi aji labarin na mutu to me nayi da za a ce ga aljanna a shiga me zan kawo me za ka kawo me za ki kawo wannan harihi muhasaba shi ya rika bincikawa a yini daga farko zuwa asuba zuwa faduwar rana me ka aikata da za a ce ka mutu wani aiki ne ka aikata wanda da za a bayyana shi zai faranta ma rai ko zai faranta maki rai shine muhasaba abu biyu abu na uku almu'aqaba mutum ya rika tuhumar kansa yana ladabtar da kansa in ya gano yayi ma kansa ba daidai ba idan ka gano yau tun da safe ba tasbihi ba salatin manzon Allah ba karatun Qur'ani sai kai makan ka fada yanzu ka tafi gida duk yadda zaka yi kafin ka kwanta ya zama kai wannan shake ce masa daruku baqayal as-sa'at ko al-amal karisti wanda ya sulle ma ka gano kai asara yau kai kokari kamar yadda in nan kasuwa ne mutum ya je bincike ya ga ya fadi sai ta tunanin gobe yadda za a yi kada mai ta faɗi wannan gobe ko kai bari gobe ma ta fara faduwa Riga ga dalilin da yasa yau abin da yasa yau bai zauna shago bane saboda haka ya kulle shagon nan ya je wani wuri yayi ta hira kwastomomin shi guda goma suka zo wanda da suna nan zai cinikin miliyan daya ya ci riba ɗari biyu a ciki goma ya tsara koma ya wancan zama su zo bai sun ce za su dawo gobe goma ya tsara zuwa ya zauna wani wuri ya hira su dawo baya nan kuna ganin zai yi to mu'aqaba ce idan ka gano kayi ba daidai ba sai kai makanka ka je ka duba ka gani sai kai policy ka ladabtar da kanka da ya hada ka yin wannan kamar yadda muka gaya mana nan wata rana wani daga cikin magabata a ya zo zai wuce ne kawai ya kalli wani gida da aka gina bai san ana gina bai biyo ta hanya ya ce yaushe aka gina gidan nan ina ta wucewa ta nan ban gani ba sai tsaya yana kallon gidan ya bata lokacin shi bayan ya gama ya mata shi faɗa yake to yanzu ina ruwanka da kallon gidan nan me ka samu da ka tsaya kallon gidan nan yanzu da tasbihi na yi na wannan lokacin da na tsaya ina kallon gidan nan da bai amfane ne ba ya ce to raina ne ta ja man wannan karamba ne dan haka zan ladantar da ita shekara guda tana azumi ba shan ruwa gobe ma ta kare man irin wannan karamba ne shine mu'aqaba wani bai iya tashi da daddare kullum ya zo kwanta jikin shi ya nauyi ya kasa tashi kullum ya zo kwanta jikin shi nauyi ya kasa tashi ran nan ya ce gobe zan yi maganin jikin nan ba shi ke nauyi ba yana jin daɗi to zan yi mai abin da zai hana shi kwanciya gobe zan yi mai abin da bai ji sai kwanta ya ji daɗi ba gobe malam sani kana ganewa ya ce gobe zai ma jikin nan abin da bai isa ya kwanta kan shi kuɗa ya ji daɗi ba balle ya ji daɗin bacci hai a ce a tashi a yi sallah ya ki to da kai kafin mu shiga wannan gaba da hadisi gashi nan na karanta ina daga kwance ba izo zai da kai ji kai mun hadisi yadda daga kwance tare ta ji ya ce wani bawa ya kwanta tun da daddare bai tashi ba har safiya annabi ya ce wannan shaidan ne ya fi tsari a kunne haka ne ko ta wannan ba da ya ga haka ya ce to jikin nan mai kwanciya ya hana ni tashi gobe zan yi magani shi sai da ya bari rana irin ta hijar malan sani wadda da da ita ake gasa nama da kake ji ana ta ayyamu tashrik lokacin in ayyamu tashrik yayi nama ake dauka daura kan duwatsun nan na maka in yamma ta yi kawai ya zama kilishi ya ta gasa ana shi ya gasu na eh ana asha malam mun taba zuwa mun taba zuwa haramin tare ma sai wannan da muka je Rusaifa da za a masallaci na leko na yanayin da za a yi sai na ce ma abokan tafiya ta ku dauki darduma in ba haka ba in ba a samu wani abun nan ba wallahi ba za ku yi sallah ba sai kace a wannan kamar kaza sai ni na dauko daya kuma ana hanya na kada sayan sai kato wannan na sun ci da kudi na ni na saya ina ga ma da aka je wurin nan kasa zama aka wasu ba su sallar mafiya ba so aka su ka ji ana ko su ma rana da ta buga su ma ake yi ba ma wajen harabi ba cikin harabi wallahi su ma mutane suka rike aka ta dauka sa mota amma waɗannan masu gargama na cewa su kuri da darduma ga dardumomi nan kwaya ɗauka kamu da zuwa daki suka ce a to ni na ɗauko ɗaya ni ƙara zuwa na biyar da abin yake sai na ban masu wannan na sai katuwa mai tudu to duk da haka nan sai ta hudo ka kana sa boshi ko dai ka samu igiyoyin nan wannan ba zan ta gaba nan za ka iya sa boshi mawalan ba kawai kai ka ji boshi kamar zai sa ne wanda ya yi sallah rana ake masu bin ma'anar kalma to a wancan lokacin ta fi sanni saboda sannan ba gine-gine ba inda za ka je ka laɗe cikin inuwa haka aka yi ta gasa su bilal a ciki babu ra babu inuwa shi wannan bawan kada mu tafi da nisa mu koma tarihi sai ya fito ya tuba rigar shi ya saka shi sai dan wando dan gajere ya yi ta birgima cikin yashin nan ya ce gobe ya sassabula jikin yace ba sai ka kwanta ba sai in jiki lafiya shi ne ji dadin ku ya sassa kule shi da rana ce gobe ma ba ne zo kwanciya ka kwanta gobe mu ga yanzu gobe yanzu za ka kwanta gida tun da jikin ya sassa kule da wuta sai da wutar rana zai kwanta manzo Allah ya ce ku zo ku ji ga Jibril ya gaya man cewa Allah ya bude kofa ya ce mala'ikunsa ku leko ku ga ga wani bawa na nan yana makan ladabi saboda saboda ni saboda haka bani da abin da zan baki banda aljanna ta wani yanzu ka gaya mai wannan maganar ma ta mutane yanzu da suke so ma a tsara mu kawai abin nan da an zo mu sai samu na abin da zai laɗe kada ya addini sai ƙara jin daɗi kawai sai an taimake su wanda zai hana ka addini baka da makiyin da ya wuce shi duk duniyar nan baka da makiyin da zai mawasa da addini ko a yadda ko kada a yadda saboda haka wannan shine muhasaba kaga yayi makansa muhasaba kenan ya Allah dabtar da kanshi saboda kada ya rena yin sallah baya tashi da daddare ne kada ka je ka faɗi wani wuri tambaye ka ku duba yana nan cikin madrasatul du'a wuraren da yawa yana nan saboda haka muhasaba bayan nan mutum ya zo ya makansa abin da ake ce ma menene mutum ya tsaya an yi kayi tuba kayi muhasaba kayi muhaqaba sai mujahada ka dage yanzu ka ce to yanzu abin da za ka yi za ka dage kai iya kokarinka ka gano abin da ɗinsa sannan kai mu'ahada ko mu'ahada ne kai alkawari yanzu ka canza in yanayi ne in shekara ce in wane ne in ma wane ne kare yanzu zai kai ka canza yanzu abin da kake so ka bude sabon shaka mu muna da lokacin hijiran mu ba wannan ne lokacin hijiran mu ba duk da muna zaune da abin da hukuma irin wannan duk da haka muna fatan mu ce in an zo an ce to an shiga ita ma sabon kada ta zama mana irin wancan na roƙon Allah ya sa ba irin wancan ba ce to saboda haka kayi wannan kayi mu'ahada kayi mujahada shikenan sai aka su kenan ko to guda shida ga suna waɗannan abin duk mutumin da yake yawaita yin su a rayuwarsa ana sa da zai shiga wanda ya banza da waɗannan abubuwan ba ruwan shi yayi ko in kula bai ma san me yake ba munhamik kawai rayuwarsa yake babban abin da ke gabansa ya ci abinci ya sha abinci ya kwanta ya ji daɗi ya fito ya shiga mutane ya hira ya dariya wallahi mutum zai sha nadama ranar lahira Allah ka kare ni a ranar da za a yi wannan aka ce la ya takallamu ahadun illa rusul babu wanda ya isa ya magana a filin nan da ake magana sai dai manzanni babu wanda ya isa ya je wannan taron wannan taron da za a yi na gaba daya mutum ya ce zai yi magana a wannan wurin ba wanda zai iya yin magana a wurin nan sai annabawa su ma za mu yi magana me suke cewa su za mu kalla a wannan filin gaba uku za mu kalla ko kafin ya fara magana ittiba'u kullu imri'in ma kana ya'bud sannan kowa zai duwa abin da yake bauta mawa kamar irin na jiya a wannan filin na hisabi za a ware kowa ya ji wanda ya bauta mawa sannan bayan haka nan adamu qudratil mara'i ala sujudi wanda yake mai yi dan a gani wanda dama yana sallar shi ne saboda fati ko yana sallar shi saboda kawai zaɓe in zaɓe ya zo ta duk masallacin mutane yana sallah ana tare duk makaryacin manza kawai dai na yi karya ya je na yi mulmula karya je na yi mulmula karya za a ce kuwa kuna tare in kai ba karya ne haccoci sun hayyace haccoci ya ci da hula ya shiga ɗaya ce hallelujah kuma sannan ya zo masallaci mun ban masu su wancan suna ɗaukan kwace-kwace musulunci ko sai dai layi ɗaya babu subul mutum ba zai zo ya haɗa taura biyu a baki a musulunci ba ta tauno sai dai ka ɗau ɗaya bai yi ka je can gidan ka dawo gidan a ce da Allah ta da ƙarya ne da ka fita ka je can gidan ka zama na ba a yi musulunci haka musulunci bai ɗaukan shirka bai ɗaukan shari mutum ya je can ya dawo ya je can ya dawo ko tauriya ba ba su iya ba ko hila ba su iya ba gaba ɗaya kawai ba ruwan babu bambancin addini yan Allah dini yuna ko yan Allah mubalatu almuntamiyuna al'imma duka gaba ɗaya yan inda rududu musulunci ba zai shi da wannan kawai ka je masallaci har da murna mutane ne ba su abin nan ba ya je wancan masallacin wancan juma'a ya yi sallah ya je wancan cocin ya je wancan masallacin ya zo wancan masallacin ya zo na ku ya kada zuwa to har masu bautar shi ya je ko ina ya dawo kuma ya zo wuri kuma kuna murna murna me za ku yi dan ko ina da akwai dan ko ina da yana nan me amfani ya zo wurin ku da ba ku san shi ma da ya bi muku amfani ba to wannan su ne ranar kiyama masu yin sallah dan kada a ce ba sa yi wani dama yana sallar shi ne akwai ba da ga yawan cewa kai wallahi wani lokaci aka ba ta sallah ba kafin a gama sai duka neme wurin babu yayi tafiye shi kamar yadda ka san yara na yi yaro karami an kabbata sallah ba na zane in ya gaji ya yake yi sai da ka juya ka nemo abun ka kama hannu ka tafi gida to akwai wanda haka yake babba ne babban mutum kibaru shafiya amma aka bata sallah wai sai kawai kace tafiya ce sai shi ya gani kafa a gama sallah raka hudu ba ya gani ya fita daga sau ka rasa yadda aka yi alwala shi ta warware ko me yayi to da ba yi dole ne ta dace shi a wurin da ta dace shi ne zai sallah to haka ga wani gudu ka gudu ka duba ka ce a kun fara sallah da kai kada a gudu a gudu ne kada a hado mu ba da sallah da mu da wani amma yanzu honorable wani honorable ya kire shi in fatar da ku kada ba ku gano wani honorable honorable eh eh ba shi ba wani rabin dubban za gara drop da shi wallahi gara drop din da aka ajiya wajen masallaci da wannan wani rabin din a fara sallah ya fice tafiye shi sallar abun wasa ce wurin sai ya dauke ta abun wasa to dama wani ma da yanzu sallar bai bayi alwala ba ka gaya man yanda har yara ya ce ci da iya sun san man sallah ya bai da wudu'i bas abu sauran ku goma fa salatu ba fila kawai wuta da kai yan biyu ne kyau yara ba sau wajen ba to wani shi kwata-kwata an daina alwala ya daina alwala inda yake bauta gidan shekan ne da ba shekan ko ya ce bai daina alwala in suna alwala ma karin zai kare abin da aka ba su zai kare don haka ba su alwala in sun zo sallah za su gani kawai kuna tashi su suna tashi suna duka suna tashi don su ba sallah suke ba dan ba sa alwala wani kuma in ya zo alwala inda ya ga dama ya ce wankewa baya shafa kai ya ce in ya shafa kai abin ya kare ka rasa menene abin baya shafa kai kwata-kwata to wannan wace sallah ce yi mutum ya zo dama zai sallah ya ga za a yi ne yana jin kunyin suwa ne ya ga akwai suwa ne kuma dole taron ya haɗa hannu to da aka yanzu za a yi sallah sai zai shiga ciki kamar sallar wani wani malami Allah ya ji kansa aka zo to bari guntu da kan shi ba lokacin wani gwamna ne can baya sai suka zo ba kunta gidan wani babban mai kuɗi shi kuma ya zo ba kunta gidan aka zo kawai malam aka ce to ai yanzu alhaji babban mai kuɗi shi zai ja sallah ko za ya sallah zahar malam mutumin nan ya kabbata sallah aka bi shi sai kenan ya fara sallah alhamdulillah rabbil alamin kama sallan azhar a bayyane aka yi raka'a biyu aka kara biyu aka kara biyu aka kara biyu aka kara biyu shi ko wancan malamin Allah ji kai shi dama ya ce ja sallah ran kai dadewa da wada ran zaba da zura ne wanda ya sani ya sani ya ce yau ruwa wasu sallah kuɗi muke wallahi ja sallah mu dai kawai ran eh ka to da ke bai da yawa bai da tafi kuɗi ka ga yawa ka yi ka yi da ka bai da tafi kuɗi ka ka zagi lankatin ne ka ka kafa da ya ce zallar kuɗi muke ja kawai muje yau muna sallar naira ne kawai ja muje kawai za mu je Allah ji kai shi shi ma malami sai sun mutu Allah ji kansu ai ya zaba jika wato sun sun mutu shi malami ya ce ta ja kawai muje sallar kuɗi muke yau a zara a bayyana kuma rakauri ba iyaka dai ka gani ka zalla bai sai ka gani ka bai mun yana ta yi ta ji ni ya kara ta ce fara amma sai sai an dai ja muje kawai yau sallar kuɗi muke Allah zan in ka ga duka sallar zai ka tafiyar ka shi dai liman yana ta yi to duk an gaji a ce mai liman bai aka da eh aka ida ko ba ka da yawa bai da tagun ka wanda ya san yi ya zai da zallar kuɗi zallar kuɗi suka yi shi malami ya ce kai ja mu je sallar kuɗi wuce mu ba mun sani sallar da yau da kuɗi wuce wallahi ba sallar kuɗi wuce ba sallar Allah ba yau ya kawai kai ta damu sai je ai biyu ai biyu a zalla ai biyu a karo a karo ka dai wani haka da kai ka ce sallar wanda da suke tsaye wanda ya ce ko in karo ka ce ya yi za shi wallahi sai kawai ja mu je ta kuɗi wuce mun sani mu ba babu aikin banza wuce amma dai za a ba mu kuɗi kowa ya ji san wanda ya gane ba sai bai sake shi ba ji kenan ma to a baya zalla azar a bayyane ko wani kawai ba iya ka a ga zalla kudi to haka duk ga wanda suke dauki addini haka ya za ka ce wai wani na ce abin nan ba sai dai kawai a ta tafiya ba to isa'ul abdi al-ahuda wal mawasiq rabbahu ay subhanahu wa ta'ala yadda isa'ul abd yadda bawa wato za a bashi alƙaura da alwashi da mutum yayi na ubangiji tabaraka wa ta'ala to yau za a duba ga ya akai wa ghayru zalika min ahwal wa ahwal al-hisab wal qisas wa nahwiha kima to za mu gani nan da wani wannan yace min ahwal ahwal sune halayen da za mu gani daga wannan hali kuma ce daga hisabi ba da littafi sirati sau shiga aljanna ahwal kenan to kuma abin da za a haɗu da shi wurin na firgici yanda za a zo da wuta ahwal mai hababba firgicin da za a gani kuma wurin izala wal qisas da yadda za a yi ramako na wanda ya zalunci wani har dabba mara kaho wani hauyi ma ya fito ko qala allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce farko dai abin da ya tara mu wurin ba sirati ba hisabi bane to aka ce wallahu sari'ul hisab Allah mai gogawan hisabin nan ne yanzu za a zo a taru yanzu za a fara yanzu za a gama wa qala ta'ala Allah ya kara cewa fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka wannan girmama manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun za mu tambayi mutane gaba daya kowa za a tambaye shi ranar kiyama amma kanu ya'malun game da magana abin da suka aikata kowa kaga al'aura da komai za a tambayi mutane al'uhud wal mawaqiq komai za a tambayi mutum yaya abin da aka ce ka ce za ka yi kai al-hijr an abi hurairah radiyallahu anhu أن الناس قالوا أرويت حديثي لدى أبو هريرة ألا يقارى مسير دايتي متعوث متعنيف شيء يا رسول الله هل هل نرى ربنا يوم القيامة شن زام بقو بنجد مكورانا القيامة زام الله تبارك وتعالى وسك تنبيع قال سيمن زر الله يبات أنفاتي هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب yace shin kuna tantama ko ko kuna turere ne ya gogoriyo wajen ganin wata a lokacin da ya kai kwana sha uku ko kwana sha hudu kuma ba wani girgije da ya tare shi akwai wani tantaman ganin shi da kuke yi kuna ganin ba akwai wanda zai tsaya wani wurin da ba zai gan shi ba ba kwa shakkan wani babu wani abu qalu la ya rasulullah suka ce a'a kowa na ganin shi tangarara qala fa hal tumaruna fi shams laysa dunaha sahab kuna yin turereniya ko shakka tantama na ganin rana ranar da za ku ga rana ga ta nan ta zo ta fito tangaran kuma ba girgije akwai wani wanda bai ganin ta za ka za sai dai mutum na da matsalar ido ko ma yana da matsalar ido yana jin ta jikin shi ba cewa cikin rana yake qalu la suka ce a qala fa innakum tarawnahu kadhalika to za ku ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda kuke ganin farin wata ba mai tare ba wani kuma ba ka tattar ka gai shi gashi nan ka gani to kuma sai dai ganin ne ya bambanta ga kowa da zai gani wanda za su gani dama an kasa mutanen ta akwai masu gani na jin daɗi akwai masu gani na rashin jin daɗi wanda in sun ga Allah ma gaba ɗaya tashin farko manzon Allah ya kwatanta naman fuskan su ma zai zaftare ya faɗi kasa saboda ganin da suka yi ba gani ne na jin daɗi ba su gani ne na an yi fushi da su وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان الناس قالوا انا كما بايكو yace yushar an-nas yawm al-qiyamah za a tattara mutane ranar tashin alkiyama fa yaqul man kana ya'budu shay'an falyattabi ya ce duk wanda ya kasance wani abu yake bauta ma wato ya bi wannan abu wa minhum man yattabi'u shamsa daga cikin mutane akwai wanda zai bi rana wa minhum man yattabi'u al-qamar akwai wanda zai bi farin wata wa minhum man yattabi'u tawaghit daga cikin mutane akwai wanda zai bi gumaka wa tabqa hadhihi al-umma fiha munafiquha sai wannan al'umma ita za ta rage amma ciki akwai munafukai kuma tunda ai al'umma annabi an munafukin da an ce taso al'umma annabi su taso ba hadda shi zai taso ba nan ma ba ba jaye ba ya shige ciki alhali bai tare da su a zuci ba imani a fili kuma ya ba saja to na ka ya tashi ya shige cikin waɗanda ba ba na ake ba nan koma gefe munafiki in ya shigo cikin mutane mutumin kirki tuntuni haka ake kuma babu wata tafiya da za a yi ba samu haka ba abadan haka take to ga ma inda ake wahayi ana gaya ma annabi wane da wane munafukai ne ko munafukan suka zauna da munafukin su balle ba balle yanzu to haka haka take haka za a tada su a matsayin ake al'umman manzon Allah ne fa yatihim Allah fa yaqulu sai Allah ya zo gaba ɗaya tunda munafikan ana tare da su yace ana rabbukum ni ne ubangijin ku ku ku wadannan kowa an kore ya tafi nashi fa yaquluna ay fa yaquluna hadha makanuna hatta yatiyana rabbuna tunda ba san Allah ba tabaraka wa ta'ala mutane za su ce nan za mu tsaya har sai ubangijin mu ya zo fa idza jaa rabbuna arafna idan har ubangijin mu ya zo za mu gane haka al'umma annabi za su yi fa ya'tihimullah ay fa yaqulu ana rabbukum sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zo wurin zuwa yace ni ne ubangijin ku fa yaquluna anta rabbuna sai gaskiya kai ne mun gane fa yad'uhum sai ya kira to da aka sai kira zuwa ga rahama kenan kusa waɗannan ba duka yake kawo ba yana kawo abin da zai abu ne duk da wani wurin zaka ga ya kawo wani guntun guntun na can gaba kuma in ya zo munasabar magana sai ƙara dasa guntun a can kun lura ka littafi yake tafiya fa yudrabu sirat baina zahrani jahannam sai annabi ya bada labari yace daga nan ne sai a shimfida sirati a tsakiyar jahannama kan doron bayan wutar jahannama fa akuna awwalu man yajuzu min ar-rusul bi ummatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sai in zamani ne na farkon wanda zai ketara da al'ummarsa akwai nahar nan kun ga yajuzu nan nan kada saboda rashin karancin abin namu mana yace to nan kare fassara mana yajuzu nan kada mu ce yajuzu wanda muka saba na ya halaka ko nan yajuzu tsallaka ya wuce ya shuɗe ya murru ga cikin ƙasa ai ya murru fassara kai mana fa akuna awwalu man ya murru kenan sai zama ni ne farkon wanda zai fara ketarewa ya wuce daga cikin manzanni da al'ummarsa wala yatakallamu yawma idhin ahadun illa ar-rusul arannan babu wanda yake iya yin magana sai manzanni to malam san ka ga wurin ko a ranar babu wanda zai iya yin magana ranar sai manzanni to yaya wani zai ce har zai dauki mutane kai su wani wuri har a tambaye shi ma a ce me kake cewa yana kwasan mutanen sai yana kaiwa aljanna ha ba mala ai wasa wuri yake wala yatakallamu yawma idin illa rusul babu wanda zai magana ranar sai manzanni ko da yake waɗannan mutanen ba abin da yasa aka bugar da su shi wannan da yace zai dau mutanen ai yayi bayanin da ya nuna ya bi manzannin ne su kuma suka yarda shi ya nuna ya wuce manzanni to a wani wurin ma ya ce shine Allah ba gaba daya an tambaye shi aka ce ya za ya gane shi a gane abin nan bai ce shi yace babu wata wani suna ko wata sifa da Allah yake da ita face yana da irin ta ko ba ka makaranta cikin tsohon zaniya ba a yace ma idan ka haɗu da da Allah da wannan ɗinsa da da shi kuma abun nan ɗin sai su tsaje kaga shi ya wuce wurin kenan ba ya gane wane ne ba wane ne wanda almajiran su ba mun ta halaka wa kalamu rusul yawma idhin kuji ko su annabawa da manzannin da aka ba dama su magana a ran nan ba wata magana suke ta su ce ayi ko kada ayi ba ba su iyawa su ma ba ma su wannan daman ba abinda annabawa suke yi a wannan ranar su da aka ce su magana su ma alfarma suke nema addu'a suke domin cewa suke Allahumma sallim sallim kaje malam sai cewa suke ya Allah ka kubutar da al'umman ya Allah tsallakar da su suna gefe a wani wurin sa aka annabi ya tsallaka yana tanni ya juyo yana cewa Allahumma ummati اللهم أمتي اللهم سلم اللهم سلم haka kawai ke tabbata kana ya Allah al'umma ta tunda da ya wuce al'umman shi ne dawa mu za mu fara yi fatar da muke Allah ya kare mu tsallaka amma al'umman annabi su za su fara hawa tirata shi zai fara tsallake tirata ya koma can yana yana addu'a yana cewa ummati ummati al'ummata al'ummata ya Allah ka tsallakar da su Allah ka kubutar da su sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ya jama'a to saboda haka ku kalli wannan to haka wannan babban matsayi ne wuri ne babba kuma wanda yake nuna irin yadda manzo Allah ke son mu sai dai ko mu muna son shi shi ne babban musiba da baki za mu ce i amma a aikata ba duk wanda ka tambaya son manzo Allah zai ce ma yana son manzo Allah amma so da baki ko wani dan adam ka ce kana so ba iya kace a baki ba akwai aikata aikatan da ke kake yi wanda za ka fito fili a gane da gaske kana son shi ko ba haka bane to da haka haka za wa fi jahannama kalami a cikin jahannaman nan lokacin an sa kujiyoyi ga kujiyoyi nan ko ta ina su muka karanta nan nan da wancan kalali ai jam'u kalluhu ai shine hadidatun mu'awajjatun ru'asi shine wani karfe mai lambataccen kai kujiya ne mun san kujiyoyi wannan kujiyoyi zangada zangada ne aka ce misali shaukin sa'adan kaman kayar sa'adan wannan kayar sa'adan wata kaya ce doguwa irin wanda rakumi ke ci huwa nabatun lahu shaukatun azima misal al-hasaki yace wata itaciya ce mai kaya zabga zabga kamar irin farin karfe da kayar kayar farin kaya ake ce mata misal al-hasaki kai ka ce irin waɗannan abun nan basirlolin din nan zabga zabga min kullin jawaribi kuma ta ko ina kaya take da shi ko ina kaya ne duk inda ka juya ba inda ba kaya a cikin wannan abu ko ta ina akwai kayoyi haka suke kala daban-daban hal ra'aytum shawkat sa'adat annabi ya ce masu don su gane sosai ya ce jama'a kun taba ganin shawkat sa'adat kuwa wannan kayan qalu na'am suka ce mun taba ganin manzon Allah tunda ai makiyaya ne kuma ga su da raƙuma qala fa innaha mithlu shawqi sa'adat yace to ku gane wannan kujiyoyin nan kaman waɗannan kayoyi suke haka su zabga zabga ko zangara zangara غير أنه لا يعلم قدر العظمها إلا الله waɗannan ku kuka san su misali kawai ake badawa lillahi al-masal al-a'la anan kun san kayoyi zabga zabgan kaya ne kamar kayan gawo ko kayan farar kaya zabga zabga irin wanda rafa muke ci ya ce to waɗancan kayoyin na can ba wanda ya san iya tsawon su ko girman su sai Allah ta baraka wa ta'ala ba iya gane ya ka tsawon su ai ta khutufun na sariya ana tana tirge mutane gurgudan ayyukansu tana tirge mutane kayoyin nan na tattauke mutane wa minhum man yubaku bi amali akwai wanda zai halaka kwata-kwata ta dalilin aiki shi ƙungiyar na in ta tafkai kawai za ta yi ƙasa da shi in ta dinga damfara shi ta nan ta tafkai ta nan gaba ɗaya za ta kwikwiye shi ta yi ƙasa da shi kawai mubin kenan wannan ya halaka wa minhum man yuqardalu thumma yanji akwai daga ciki wanda za a jijji masa rauni ai al-muqardal huwa al-mar'a marma al-masruh akwai wanda za ta wurgai ta tattakai wa hiya al-maqtaw taqtahu kalalib sirat hatta yahwi fi an-nar akwai wanda zai zo wani ta yanke shi ya fada wuta wani ko za ta jijji masa har ya samu ya tsira amma ba an ji masa rauni amma dai ya sha hatta idza arada Allah rahmatan man arada min ahli an-nar wasu za su shige wuta su faffada gaba ɗaya rututututu za ka ji har lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya rahama ga waɗanda suka fada cikin wutan nan amara Allahu almalaikata an yakhruju man kana ya'budu Allah bayan sun riga sun faffada an shiga kowa ya an shiga na ta ihu waɗanda za su tsallaka sun tsallaka idan Allah ya so ya ma waɗanda suka faffada cikin nan rahama tun da sun yi wani abu na bauta yanzu kujoyi da suka fitizge su in Allah ya so da ya masu rahama sai ya umarci mala'iku ya ce wanda sun bauta ma Allah ne fa amma suna da kayan aiki na zunubi sai a ce a je a kwakwaso su fa ya khurujunahum sai mala'iku su zo su sassamo wasu wa ya'rifunahum bi athari sujud suna gane mutane ne da alamomin sujada to wanda bai sallah kwata kwata shi da me za gane shi tunda dai wanda bai sallah kwata kwata ya zo ya rika yin alwala ne bai sallah ba wanda bai sallah ba ya alwala ba ruwan nan shi da alwala tunda bai sallah ana gane mutane ne can wurin wanda ma sun shiga ƙugiyoyin su suje sun faffaɗa da alamomin sujada sai a rasa musu ai wa ya'rifunahum bi athari sujud wa harrama Allahu 'ala an-nar an ta'kula athara sujud Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta ma wuta ta ci gurbin sujada inda ake sujadan nan wuta ba ta taba shi fa yuqraduna min an-nar sai a fitar da su daga wuta fa kullu ibn adam ta'kuluhu an-nar illa athara as-sujud duk jikin dan adam inda ya shiga wuta ko ina wuta za ta taba shi sai gurabun sujadan nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an umarce shi da ya sujada da gabobi bakwai to da ka ga sunan ajero ajero ajero bada ne ko nawa ne to saboda haka za a zo waɗannan wurin da suke sujadar nan ko mutum mutuwa ya da shaki na shi goggoga ma taurari a goggoga ma ta goggoga ma wuraren sujadar nan malam zani kana so sai mun lissafo su ne kana so sai mun sun lissafo su waɗannan wuraren suna da mahimmanci shi yasa aka hana in ka zo yin sujada kada ka sauki kafa ka ka dora haka bisa daya dan da kafa dan kai sujada da kafa shi da ne saura daya dole ne in ka zo sujada nan sai ka sa kawo wuji kan abin nan saboda ka kada ka dauki dai ka dora bisa daya haka ne in ka zo zama kada ka dauki dai kai wata haka shi ka rage abubuwan da aka to in ko ba ka mutum zai rika yana rage gabar sujadan nan bakwan nan lalle bakwan nan to a zama koyaushe ana sujadan nan suna zuwa fuska ta taho goshi hada da hanci a cikin malikiya za su ce in ka dauke ko ma ba su da yawa malamai sun suka ce in ka zo ka rika yin sujada da nan kana barin hancin nan kawai mai taso uku sallaka ta baki dakka daga nan da aka tausaya ya hada da shi shi ka wurin sujada ne ga tafin hannu ga guwawu kaga an dauko daga nan daya aka yi waɗannan kaga an hada uku kenan aka zo guwawu an hada biyar ga gabobi wannan kafafu sun bakwai dole ne kowace sallah za a yi in ba mutum yana da larura ta rashin lafiya ba ko ta ciwo ko ta wani abu ko ta abin da zai sa ba zai sujada ba imai zai yi ko wani abu kowace sallah sai an yi da bakwai din nan to wuraren nan wuta ba ta taba an haramta ma wuta su kwata-kwata ko ɗan wuta nan gaba za ku gani yadda za su ɗan wuta sun zama gawayi amma idan aka zo aka leƙa a wuta ana gane duk da suka zama gawayin nan saboda wannan wurin sujadan nan wuta ba ta bashi za ga yana haske annabi fa zai ta kaiwa yana ba mu san iya zamanin da annabi zai ɗauka ba tsakanin wuta da aljanna ya kai ya komo ya kai ya komo na ganin cewa so yake yi sai ya zama ba sauran kowa cikin al'ummar sa wuta Allah kada ya san ya kashe kaunin da annabi zai yi wajen wannan babban aikin na kwata al'umma amma duk da haka sai an basu kuɗi saboda haka haka za a yi yake cewa saboda haka za a zo illa suju sai khurujuna minan nari qadin tahushu ai mutane kuma qadin tuhishu mutane za a fitar da su daga wucin wutan nan sun riga sun kone kurmus zama kaman gawar shine qadim tuhishu eh haka ne go wa yakhrujuna minan nar qadim tuhishu sun kone kurmus ku duba ta kasa intahishu shine ai ishtaraku sun kone kurmus fa yusabbu alaihim ma'ul haya sai a zuba musu wani ruwa na rayuwa a kwaso wani ruwa a dinga jika su a dinga jika su a dinga jika su fayan taritu na kama tan bitul hibba sai su rika tsurowa a wannan lokacin kamar yanda wani irin kwaya ta irin koren abubuwa ke fitowa wanda ake ya watsawa fi hamilin sai da ake tana fi ku koma can kasa alhaib alhibba na hiya bazarul baqul kamar yanda kasan ana yafa alayyahu ko a yafa kai ku rika zuwa ba kuna kallon wani musamman matasa wanda ba sau da na abubuwan ba wata rana ko yawo ne ka je don ka kare ilimi ka je lambu ka ga yadda suke irin alayyahu zo nan kwanaki da muka yi magana nan mata ba su taba ganin irin alayyahu ba wasu ko suka ce sai da na sa malama fatima ba ta ma da lafiya da allah musa ta cikin da ba ta da lafiya mai rashin lafiya mai zafi wata ko ajin mu kenan tun tuni muke kare abin nan uwar ɗalibai ce nan take zama wurin zamanka kullum tana nan tana malali tun da ta har ta koma riga za duk karatun da za yi ranar kuma wannan zai tazo daga can ba ta shiga riga sa sosai ranar da aka yi maganar la ilaha illallah muka zo ranar laraba ne sai mata kina barin garaba za ta ce to daga can ta taho sai ta zo aka karatun dare da ita nan tafiya za ta gaba wajen wajen mu yace Allah san wajen gidan ce sai an mutu ne yace Allah gidanta amma daga can take zuwa to tana kwance jiya da rashin ciki yayi tsanani na kira su da dare dan nasu tana jiya aka yana manta jiki yayi tsanani in kira ta aka ce ba ta yi magana ba ba su da lafiya sosai muna fata Allah ya ba su lafiya wani wani ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya la ta zama musu kafara gaba daya to shine nan aka ce to yanzu mutanen nan za a zo ina nake kai rawa rikice nahar na muke shine na ce sai ta zo da irin alayyawa dama an magana ka ce ba sani ba zai ce zan kawo sai ta kawo ta kawo don irin alayyaho suka ce ba sani ba wata rana suka ce ba san akushi ba ta dauko akushi ba ta san koshiya ba ta dauko koshiya duk abin da aka faɗi ba sai zan kawo shi sai ta aika sanwa sau a kawo gani gashi nan to kun ga maza ba mu da wannan sosai tunda nan fa muka ce ma wata muka ce fiffiken sauro ta ce zan kawo shi na ce ta je ta damko mana fiffiken sauro ko ta kawo shi nan so mata suna gaskiya barakallahu fihim suna da kwa da an ce ba san abu ba zai zaga kwanaki muka ce ba san wani ya ce bai san tabar makaram ne wani tana nan mun kawo wani wani dalibi shi ma ya je Kano wala kama je je sau tabar ne suna nan yanzu na ajiya office ka ko kwanaki da aka zo karatu ba gane bai an nuna su ko cikin wancan bututu to wasu ba sani ba to alayyahon nan in ka je ka ga yadda suke rike shi da shi da irin alayyaho da irin latas ko irin wannan kabeji da suke sa ka ga yadda za su watsa su watsa shi cikin abin nan sannan in lokaci ka ga ya tsuru bayan an zuba mai wannan abin to kamar yadda ka ga haka haka yan wuta in sun kone kurmus za a zo a ajiye su a wani wuri a ɗebo wani ruwa a zuba masu sai su tsuro kamar yadda wannan tsirin ke fitowa shar an canza masa halitta saboda wuta in ta riga ta bata dan wuta in ba wannan haka ne ba ko ya shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba wuta ta riga ta zama duk ta bata koyina kuma yanzu din ma ai wata nan ta taba gaya mana wata daliba take cewa wuta ka Allah ta fare mu da wuta tace ta taba konewa a wani wuri sai da sai wajen wata nawa ba ta jin wurin ko an taba wurin ba a ji ba a jin ba a jin alamar jikinka ne sai da daddade tukuna sannan daga baya wurin ya fara daukan sans yana ana in an taba ta yi amma da ko an taba wurin ba ta yi ba ta jin ana an taba shi to da kuma ta adda wutan nan fa ba wai ba mu san ta bane yadda da ita ne ba mu ba amma ba wanda zai ce bai san wutar duniyar nan da zafi ba in kuma akwai hanyar wanda bai sani bai gwada ba to kuma linki ɗaya ne ba linki ɗaya ne cikin saba'in aka ɗauko wutar duniyar nan gaba ɗayan ta duk masifar wutar duniya to linki guda ɗaya ne cikin saba'in sittin da tara na can kuma ranar kiyama za a ɗauki ɗayan nan a maida ya koma saba'in daidai a zuba ma ƴan wuta shi auna duk wanda bai gane bai gwada na sha ba da aiki har kyautar mota mun cewa mutum ya je gida kawai ya ɗauki hita ko ayon yayi zafi har ya kashe kanshi mutum ya dauka ta yaro mara waye ya ce man guga bisa baya har yau ba wanda ya gwada ko ko mutum ya je ya sa hitan nan ta rin sai jaja wur kai ya sa ta cikin ruwa sai ta yi jaja wur ya dauka ya sa ta a hamata ya matse minti ashirin a kai wata kila wani ya ce yana da dauriya zai minti daya ashirin din kaga yadda za a in an sa wutan nan ta nan wurin yadda ko ina zai an sa da tun ya gwada to ma in kana so ka gwada ka zunta idan ka yanzu ka ɗebi ruwan zafi a buta ta bazashe a kaddara ma ta kaɗa ganganci ta je ta aje ma bayi ba ta gaya ma ba ta turka ba kai kuma ka turka sai a ƙasa ka ɗauka ka kama ruwa da wancan nan zane an yi mugu an ko to ko shayi a baka baka san da zafi baka bon baka cika ba ka koma gida yanzu yanzu an baka shayi kawai bata ce ma da zafi ba akwai mata haka ina ga muku ne dan ku san ba irin su dai ba wani wawan an magana sai ce wajen mata irin su dai ƙarya ne ce bai san su bane kawai ba irin su dai ba akwai mai kula sosai ko ruwa ta aje a buta in ta kama ruwan zafi za ta ce bata surka ba in ta ma surka za ta ce in ka je fa ka taba ka gidan na surka amma ban sani ba ko yayi ma kaga in ka je ba za ka yi da da tunani ba amma wata za ta aje ma ne bata ce ma komai ba kai ka ji ko ruwan wanka in dai jinin ka ko sai ta aje ma ruwa da ka je ka fara wata rana kai waje da gudu in ka je kowace da irin hankalin ta kar ka dauke su riga gwada duk abin da ta aje ma in sai ma wani abu gwada in shayi ne sai ya bisa tsinin baki in ko dunin ka ka burtsa to radda kuke kirki ta gwada radda ba ku kirki ya ta juye ma shi ta aje ma a jojiya da ya ya ga in kuna kirki ai ba za ta fada in kuna kirki ko shayin za ta hada ita rika gwada ko suga sai ta gwada ko me sai ta gwada in ko da kuka fada ita aje ma shayi in ma ta zo ta aje ma suga ta ce ga suga nan ka gwada ka shaka duniya ma ka yi ka yi baiwa baka tsara ga suga nan to wanda bata sa suga bata gwada suga bata gwada zabi da kuma ka gonza radda ka san kuna fada to gwada ko kuma za a zuwa maka ce a na ma goji zan zuwa da kaina tunda ka san kuna wata ko ba haka ba ko ruwan wanka sai wuri yau sai sai sai wa gari ka ka je ta ci surka su sosai ta saba ta surka sosai yau ka je ka je ka faro shi in ma ta bango ne kai dai ka gwada in ka je buɗe da kanka gwada in ka ji ka hana ka ji to ka ci gaba in ka ji ba daɗi kai amma in jini ka kafar da take jin haushin ka kuma akwai ba dole ka sani ba sai dan ne zai zuga ta ba wata rana ta fara jin haushin ka ba zai raba da ni to ran nan in tana jin wannan haushin ka take bada ba sa baka fito da gudu to wannan wutan da za a tsara ta da ƙari point one ta ƙaru ba abin da zai zai amfana da ita a duniyar nan duk abin da aka sa sai ya zo shi kamar yadda muka karanta da kunan cewa rana da za a matsa da ita sama kaɗan min abin nan ɗaya mil ɗaya da duk sai mun koma kankara da za a yi ƙasa da ita kuma mil ɗaya zuwa komai na duniya ta ya soye inda Allah ya aje can nan nan ne daidai da mu shi ta ta zama musakhara an hore in ta yi sama bala'i in ta yi kasa masifa mu kyala Allah da ayyukansa mu gode masa kawai mu duk abin da muka gani Allah ya yi mu bashi a matsayin hikima sai ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan wuta mun ta hal musiba to kuma haka aka ce rahama Allah ita kuma dari ba daya aka daya aka dauko nan dari ce aka dauko daya aka kawo duniya ranar kiyama za a mai da dayan nan ta haɗe du'a yan aljanna rahaman daga cikin rahaman nan ne duk tausayin da uwa take matanta cikin ɗayan nan duk wani wanda zai ji tausayin wani abu ko za ka ji tausayi da dabba da tsuntsaye duk tausayin da suke ma 'ya'yansu a ɗayan nan da aka raba mana mai ba to ya ranar da aka ɗauki ɗayan na aka haɗa mana da tasa'in da tara aka ce rahama Allah mu shata aljanna ya kuke gani ina ne saboda haka waɗannan za a yi musu haka saboda haka su waɗannan kai na koma wani wuri su dai mun da magana wa yusabbu alaihim alma fa yantabituna kama tanbitu alhibba fi hamil al-sayl ita muka je fassara hamil al-sayl nan ta dauke mu hankali hiya bazaru al-baqul shine irin kayan marmari kunna alayyahu da sauransu wal ushbu da kata irin na ciyawa tunbitu fil bawari wal ushbu tanbitu fil bawari suna fitowa a sahara daji kan tudu wa jawadi al-suyul da kuma jefan ruwa wa jam'uha hababun ai ai wannan kaman ay nawawi wa hiya bi kasri awwalihi shi wannan ce a kasar al-asa mata ibabu kama fi hadith sari kamar yana cikin wancan hadith sari ko na imamu nawawi al-hafiz ko na imamu al-hafiz ne wanzuhu ay lizaman lil farq baina ma yuqsaru awwaluhu wa ma yuftahu wannan dai hadda farko cikin wadata kada wannan misali ya saboda haka za a yi wannan abun nan ba sun mai furabu da nisa ne kai a ce tafiya ce doguwa so mu tsaya nan mu tsaya Allah ya Allah ya Allah ya kubutar da babban abin da ya Allah tabaraka wa ta'ala ya samu tsira dan sarkin sunayen sa ba dan alimu ba nafsi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفجر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى أحد أمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن قرار عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالى إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا والحق وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين